بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu ne ko yau sha biyu sha biyu ga watan zulkaida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da biyu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin hilyatu ɗalibin ilm littafi ne na babban malami bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na arba'in da hudu bayan hutu da muka tafi mai tsawo na azumin ramadan wanda allah ta'ala ya nufe mu da dawowa yau kafin mu ci gaba da karatu akwai littafin da muke so ya maye gurbin littafin hikmatun min tarih kamar yadda aka sani kafin azumi mun sauke littafin hikma kuma muka ce insha Allah za mu sa wani littafin insha Allah bayan mun gama karatu insha Allah za a ji bayanin littafin da za a sa da kuma yadda za a same shi insha Allah darasin da ya gabata na ƙarshe darasi na ashirin da darasi na arba'in da uku mun tattauna game da arrihila da talab wato tafiye-tafiye sabida neman ilimi mutum ya zamto yana tafiye-tafiye daga wannan wuri zuwa wannan wuri daga wajen wannan malami zuwa wannan malami dan neman ilimi yana da irin tasa fa'idar mai tarin yawa wadda mun karanta abinda malamai suka faɗa game da rihla da ɗalabin ilm sannan mun karanta hibzul ilma kitabatan wato kiyaye ilimi ta hanyar rubutu ma'ana idan wato mutum yana so ilimin da yake samu ya zamto yana kiyaye shi to ya zamto yana rubutawa تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع inda malam ya gaya mana cewa taskace ilimi da dabaibaye shi ta hanyar rubuta shi in ka ji shi to wannan akwai wato ba da garanti ko amincewa daga bata na shi kan sakaratin sannan akwai takaitawa mutum wato doguwar tafiya ta bincike lokacin da bukata ta tashi domin dan duk abin da kaji kana da wani memo ko kana da wata jota ko kana da wani dan littafi da muhimman abubuwa ko mas'aloli muhimmai kana yin kokari ka rubuta a cikin wannan da haka duk lokacin da kake nema ko da reference ne kana iya cewa wannan mas'ala ga inda take a cikin littafi kaza mujalladi na kaza shafi na kaza ko iya wannan kake rubuta a memo din duk sanda ainihin bukatar haka ta kama ba sai kai dogon ainihin wato nazari ba ko bincike ka san cewa wannan matsalar da ka buɗe memo ɗinka za ka ga a inda take inda za ka ɗauko ta cikin sauƙi to shine malam yake gaya mana cewa ɗalibin ilimi ya zamto yana da a irin wannan to za mu tashi akan inda malam yake cewa wa alai wato a ƙarƙashin bayanin da ya gabata faqayyid al-ilma bil kitab wai ka dabaibaye wato iliminka da ka samu bil kitab da littafi ma'ana ka rubuce shi a abin duk da ka samu na ilimi to ka zamto kana rubuce shi shi yasa suka ce al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun wai shi ilimin saidun abun farauta ne dama shi kake ta farautar nema to in ka same shi kuma wato wal kitaba rubuce shi da kai shi kuma qaidun kaman wani dabaibayi ne ka sa dan kaje gudu in ya zama to mutum kwakwalwa wato hadda ba ta da amana kar mutum ya ce ya haddace tunda ya haddace ba sai ya rubuta ba ma kutiba karra wa ma hufiza farra wannan kuma akwai hadisi ma da ya inganta akan dabaibaye ilimi ta hanyar rubuta shi hadisin qayyidul ilma bil kitab qayyidul ilma bil kitab wannan hadisi ne tabbatacce wanda aka sabo shi daga sahabi Abdullah bin Amr bin al-As da Anas dan Malik kuma babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin silsilatu sahiha da haka hadisi ne ingantacce qayyidul ilma bil kitab ma'ana ku taskace ko ku dabaibaye ilimin da kuka samu bil kitab da rubutawa la siyama bada'iul fawaid musamman ma fa'idoji masu banƙaye masu tsada wanda kawai kakka ji malami ya faɗe su a cikin karatu ko kuma ka zo wuce aka ji a wani masallaci ana ka ce ai kari a irin wannan shi yasa za mu karanta can gaba ka ce in ka rasa abin rubutu ba in kana kusa da bango rubuta a cikin bango samu wani bango ka rubuta wannan fa'idar da kaga ka samu la siyama bada'iul fawaid mala yace musamman fa'idoji masu tsada masu bankaye fi ghairi madanniha da kasance su ba a inda kake tsammanin su wani lokaci za ka kana irin wannan ko karatu kake yi wani lokaci sai ga ka samu wata matsala muhimmiya da kake neman ta kuma a littafin da baka yi tsammanin ganin ta ba gurin to irin wannan kaga sai ka ɗauke ta dama kana da wannan yar kunasa din ko muzakkira ɗinka da kake taskace irin waɗannan abubuwan ka rubuta da littafin da ka same ta da shafin in ma babi ne da babi shikenan sai ga wata rana in Allah ta'ala tunda ba ko shi kake iya samun lokaci isasshe da zaka zauna kai nazari mai tsawo ba to duk lokacin da wata matsala ta taso kana neman ta cikin gaggawa ba wadataccen lokaci da ka yi ƙoƙari ka ɗauko wannan kunasa ɗin naka ko wannan muzakira ɗin taka to sai ka ka samu abin cikin sauƙi wa khabayar zawaya da koyayyun abubuwa da suke cikin zawiyoyi suke cikin wato wani kewai fi ghairi masaqiha da ka same su ba a inda aka saba koro irin wannan matsalolin ba to su ma kana samun su sai ka taskace su a cikin wannan ainihin wato littafi na sai ka rubuce ga wata matsala muhimmiya ko yayya amma ga ta a wani sako a wani lungu ka zakulo ta a wani littafi ba kuma ta zo a inda ba a nan malamai suka fiye kawo ta ba sai ka tsince ta to kaga wannan su ne bada'iul fawaid ɗalibin ilimi baya sakaci da irin waɗannan sai maza maza ya ɗauko wannan littafin nasa sai ya rubuta wa duraran wani lokaci wasu gwalagwalan zantuttuka ne mansura ga sunan a tarwatse taraha da ka gani wata sma'aha ko kake ji ta shafawa ta kuma kana tsoron kubucewarsu ila kan ka je gida ka ce ka sake abin nan wata matsala za ta iya kubucewa to irin wayannan ainihin wato durar wato wasu matsalolin tsadarsu ta fi ƙarfin ka ce bari na je gida na rubuce su ka iya zuwa gidan ka ga wasu sun zo wasu kuma kila malamin da ka ji kila ba a nan yake ba ko lacca ya zo kila ma inda za ka same shi da wahala to kuma ga wata fa'ida ya faɗa kuma fa'ida ce wadda take gol ce saboda tsadarta to sai ka rubuce ta a cikin dama ba a rasa ɗalibi na gaske da ɗan biransa aljihu da 'yan takardunsa za a ga da ya ji fa'ida sai ya ɗauko ya abin nan duk da dai ban ga wani mai littafi ba a cikin ku kuma ban ga yawa yawa yawa to gaskiya na ga wannan duk ina jin zuwar ne a ga duk ziyara yawanci na ga alamu duk ziyara a kawo ya kamata ce ɗalibin ilimi baya rasa ɗan abin rubutu biro ko abin alƙalamin rubutu da yan takarda ko wannan memo ɗin da malam ke ta ba da shawara malam bakar yana ba ɗaliban ilimin shawara yanda wasu fa'idojin mutum zai fice su cikin sauki wa hakaza yace haka dai al'amarin fa innal hibza yadhufu domin ita hadda tana yin rauni in lokacin da mutum yayi haddar babu shugul da yawa in shugul suka zo za ta iya yin rauni wan nisyanu yu'ridu sannan mantuwa takan iya bujuro wa dan adam abin ya haddace shi amma san da yake so kuma abin ya tuno shi kuma sai wato haddata ya masa ha'inci sai ya kasa tunawa inda wannan yar jotar da ya rubuta kawai da ya ɗauko ba tare da ya wahalar da kansa ba sai ga ya samu wannan fa'ida ɗin ya ɗauko ta ina fata an gane wannan magana ce wadda take mai tsadar gaske gaskiya ai sai malai yake cewa qala sha'abi imam sha'abi yana cewa idza sami'ta shay'an idan ka ji wani abu faktubhu rubuce shi idan ka ji wani abu rubuta shi wato akwai matsaloli da yawa da wasu ƙawa'id da ban taɓa jin su ba amma a karatun da muke yi wajen babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad Biyuke zaka dinga jin abubuwa da yawa kuma sai ka rasa a wani littafi ma wannan matsala take ko kuma wata ka'ida ce za a ga ka duba cikin littafan da muke za a ga ina da ba na rasa dan katin daurin aure da wani duk yawanci da wannan nake dan rubuta fa'ida sai ka ka rubuta wani abu a cikin wannan takardar wanda in ka rike ta kuma sai ga ta amfane ka da aka ɗalibin ilimi ya zamto yana da irin wannan hikima ne imamu sha'abi ya ce idan sami'ta shay'an idan ka ji wani abu komai kankantar sa faktub rubuta shi walau fil ha'id wai ko a jikin bango ne kila ka nemi gurin abin rubutu ka rasa mutum da an gaya maka haddar ba ta da amana wani lokaci za ka nemi abu ka rasa sai ka duba wani bango da kasancewa kana yawan zuwa gurin sai ka rubuta wannan fa'idar ka ga in ka samu littafin ko abin rubutun sai ka je ka kwafe ta inda ka rubuta da dan gawayi ko abinda sai ka rubuta wata fa'ida dan kar ta kubce maka rawahu khaytham wa idza jama'a ladayka ma sha Allah an yajtami'a idan wato abinda Allah ya so ya taru na ilimi a gare ka gurgudan abinda Allah ya ga damar ya tara maka na ilimi in ya taru farattibu wai ka tsara shi wannan abin wato abin da ka tara na fawaid din mana su fa'idojin nan da ka samu ba kawai shikenan wannan jotar ba ta da tsari kawai komai a'a in ka ga misali jotar ta cika ko kuma ka ga ka rubuta fawaid da yawa a cikin ta to sai ka zauna kuma sai ka tsara wannan fawaid din yanda kai kanka ko kai musu ala ko kai musu nambarin kai nambarin cewa mas'ala ta farko number 1 mas'ala ta biyu number 2 kai musu nambarin ko kuma ka rubuta ka rubuta su ala hurufi abajada misali duk mas'alar da ta fara da a kana sa ta a wani layi da sauransu ma'ana shi wannan jota din kuma ba barin ta zaka yanda kai kanka in ka zo sai ka rasa ina ma ka rubuta abu kaza ya maka wahalar samu ba to shine sai malaki ta idza jitama aladayka ma sha Allahu an yajtami'a idan abinda Allah ta'ala ya so ya tattara maka na irin wannan fa'idojin ya tattaru farattibu to sai ka tsara shi ka jera shi fi tafkira a cikin wannan tafkirar ta kamana wannan memo din naka au kunashin ko kuma kunash shine memo din alal mawdu'at sai ka tsara shi akan topic topic mawdu'i wannan mas'alar akan kaza ne to duk mas'alar da take da alaka da irin wannan topic din sai ka jera su a wannan memo din in ka gama sai kuma ka tafi wani mawdu'in wani topic din wannan kuma mas'ala ce akan kaza ita ma sai ka jero mas'aloli da suke da alaka da wannan gurin ko kai musu babi ko kai diddin yadda zaka samu sauki yanda in ka tashi zaka iya koma cikin wannan memo kila memo shi kuma ya haska maka cikin ummahatul kutub din da mas'ala take ko inda ka ganta ko inda ka ci karo da ita tunda kutub din da littafan nan suna da yawa wata mas'alar ka kiyaye ta amma ba za ka iya tuno a ina ka ganta ba duk wayannan shawarwari ne masu kyau da malai yake bayarwa fa innahu yus'ifuka fi adiyati al-awqat domin yin hakan yus'ifuka yus'ifuka ay yu'inuk ma'ana zai taimaka maka yin hakan zai taimaka maka fi adiyati al-awqat lokacin da wato aka samu kuntatar lokuta karka ga yanzu kana da faraga kila yau da kullun za ka ga ka shiga cikin yanayin da kuma awqat lokutan ka sun kuntata in da kila kana iya samun kauni ba ka da wani program da za ka je kawai zama kake ka ɗauko wannan littafin ka duba ka nazarci wannan matsala kai wannan to za ga lokacin wani lokaci shigo in suka shigo sai ga wannan lokacin ya taku to a irin wannan lokacin za a gane irin wannan hikimar ta malam bakar da yake gaya maka sai ga abubuwan da da kana iya samun isasshen lokaci wajen bin su yanzu babu amma tunda kana da irin wannan hikima sai ka dinga samun su cikin sauki tunda babu isasshen lokacin da zaka tafi neman su fa innahu yusrifuka hakan zai taimaka maka fi adyaqil awqat a cikin wato mafi kuncin lokaci allati qad ya'jizu 'an al-idraki biha kibarul akhbat irin lokacin da za a ga manya-manyan malamai tabbatattu su ma sukan samu gazawa wajen riskar wasu matsaloli in aka kai irin wannan shekaru ko dai shekaru ne na shigul ko shekaru ne na girma da za a ga irin wannan lokacin shi ma ba ka da karsashi da nishaɗi ila ma ga karancin lafiyar jiki saboda shekaru da zai ba ka damar ka yi irin abin da kai lokacin da kuruciya ko kuma yanzu ba shekaru ba ne amma yanzu shigul sun ƙaru sosai a kanka irin waɗanda ba ka da su a da wanda yadda kake samun lokaci da wajen bibiyar matsaloli yanzu ba ka da to duk wannan za ka ga zai taimaka maka wajen samun haka shi yasa babban malami Sheikh Uthaymeen rahimahullah yake cewa sahihu ne ce wannan magana ta malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid haka take hadal qawlu yanbaghi laka wannan zancen nasu ce idza jitama'a ladayka min al-ilmi ma sha Allah fajma'ahu fi mudhakkira aw mufakkira aw muhaffiza aw ma shi ita fasammiha ai ko duk abin da ka so wanda dai kake ganin ko da ba muzakkira din ko kunasha din ba sai ka samu almuhim an tajtami'aha muhimmi dai an tajma'aha ka tattare wannan matsalolin kuma kai musu ko babuka ko kai musu topic topic sai dai anan ya kawo maka yake ce maka alal mawdu'at wa halil aula sai shak uthaymeen yake cewa shin abin da yafi dacewa an turattibaha alal mawdu'at wannan muzakkira ɗin taka ko wannan memo ɗin ka tsara matsalolin da suke ciki akan topic topic shi ya bi au an turattibaha ala a ba ko kuma ka tsara su akan a ba duk matsalar da take a ka tsara ta akwai bangaren a in ka gama kuma sai ka shiga ba in ka gama sai ka shiga matsalar da ta fara da ta haka haka yanda zai sauƙaƙa maka nara annahu ala a ba ahsan shi shakku taimini yake cewa ina ganin ka tsara akan a ba ta haka huruful hijaiya wannan kaman ya fi kyau wa zalika li anna tartibaha ala al mawdu'at domin kace topic topic akan mawdu'at zaka tsara tahtalifu fihi kutubu al ulama to zaka samu sabanan littafan malamai a ciki wato akan mas'ala tajidu masalan tartibal hanabila zaka yanda hanabila suke tsara littafan su na fiqh daga babi kaza sai babi kaza ghayr tartibi shafi'iyya ba irin tartibin shafi'iyya bane to da haka kai ma sai ka gashi kai dan ka samu sauƙin ƙarshe kuma abubuwa su dinga rikirkice ma amma ka tsara su akan a ba shi shakku femin yana ganin hakan zai dan fi yi maka sauƙi sai ke cewa wa minal ulama man akasa a cikin malamai kuma akwai wanda ya faɗa akasin haka ma'ana shi akwai cikin malamai ko wanda suka karfafa cewa ka zama ɗalibi mai ƙoƙarin haddacewa ba wai rubutawa yambagi hifzal ilmi wato hifzal ilmi hifza a cikin malamai akwai wanda suka karfafa cewa ilimi haddace shi ake kan ka zama malalacin da komai sai dai ka rubuta su suna ganin haddacewa ya kamata fi sudur a cikin kiraza la fi sudur ba cikin sadarori ba ko malaman da suke ganin maimakon ka ce komai ɗan ƙanƙanin abu da ya kamata ka ya zauna a ƙwaƙwalwarka amma sai ka rubuta shi suna ganin gaskiya har da shi ya kamata wa qala yace inna i'timad al-insan ala al-kitaba yani annahu fi hafizati wa ahammiha wa ahmalaha wato abin in ya zamanto ba a ƙwaƙwalwarsa mutum yake ba ko kuma ya haddace shi aka amma kuma ya sakaci wato ya zamanto ya yi sakaci haddata zube ko kuma ya rubuta shi a littafi sai ya sakaci da littafi yanzu ka gaba shi da ilimi kenan ko kuma matsalolin suna ciki ko da yaushe suna cikin aljihu da man abu ya taso ya ɗauko littafin sai ya manta littafin a gida yanzu kaga ya manto ilimin su kenan ba wata matsala da za ta zo ya iya tuno ta a cikin kwakwalwarsa to suna ganin gaskiya akwai matsala rashin haddacewar a ce komai sai dai mutum ya rubuta na yawwa to ba a karba ya samu ihtilafi ya samu ihtilafi sai da kitab hibzu kitaba yake yawa ba hibsu sadarin ba an gane ko to shine irin wannan za a ga aka yi ambaliyar ruwa irin wancan lokacin gine-gine ba su da inganci ruwa ya zo ya lalace littafan malami ko ya tafi da su ko aka samu gobara ko wani dalili cikin dalilai sai ga ilimin malami da yawa ya tafi saboda kitaba to shi yasa dai wasu suka ce in zai iya yiwa a hada guda biyu ka haddace kuma ka rubuta saboda a samu amana duk lokacin da na hadda ya danyi rauni kana da inda za ka duba ka tashi hadda ba wai dan ya zama madogarar kawai littafi ba inda ka rubuta din ba akwai wanda suke ganin haka law awwala nafsahu ala al-hifz hafiza suka ce kuma haddan nan saba ake in ka sabarwa kanka da komai haddace kake zaka dinga haddacewa in ka sabarwa kanka ko nan ba waya maimaita aka faɗa ɗaya biyu ka sake maimaita kaza kaza ko eh shikenan kai ɗaya biyu sai ka ji kana riƙe to sai ka duk lambobin wanda ya gaya ma nan ba ɗaya biyu uku sai ka ji ka riƙe saboda haka ita kanta haddar tarbiyyantar kwakwalwa ake wajen yinta ya zamto da ka ji wani baiti an faɗa in dai za ka iya za a kuma maimaita shi ɗaya biyu uku to sai ka ji ka ɗauke shi ka riƙe shi ko ka riƙe sadrul bait ɗin ko da ba ƙarashen baka baka baka ɗauke shi ba to ka dinga saba haka sai ga wata rana an faɗi baitin kana iya ɗauke shi gaba ɗaya tunda wata matsalar ba wai ana faɗar ta bane ba shi mai faɗar ba wai yana shifta yake maka kana rubuta kawai baiti ne ya zo to kai kuma in Allah ya sa kana da irin wannan kokoro mai saurin ɗauka ka tarbiyyace ta haka an wuce matsala amma sai ga baitin ka ɗauke shi ina fata an gane wa hada lahu wujhatu nazar yace wannan gaskiya akwai abun dubawa a cikin game da hadda din ta ta irji ba ta littafi ba wanda zalika nahnu nara anna al-alat al-hasiba al-an wal computer wal computer allati wudi'at fiha al-ulum wal funun nara annaha aktharat ala an-nas shi yasa shakku kai mene ce gaskiya ina ganin wayannan wasailul wato alat din nan da aka samar da su ga waya yanzu za ka ga da mutum ya zo kawai irin kunnan recording kawai ya aje to ina ganin wannan ya taimaka shi sa ba ku da littafin rubutu ba ku da biro a wannan na rubuta kwanan wata ne ina so a to kana rubuta fa'idar shi a gane ko saboda haka za ga mutum yana ganin kamar huta mai ko ita ya dauka kawai ya samu waya ita sai ta nan da abin da aka faɗa shi to to shi ne sai maliki ta ko shaka babu wayannan gaskiya suna da wannan a kwamfuta da wayoyi da sauransu sun yi tasiri gaskiya ga mutane wajen yanzu ba a damu da rubutu ba yanzu za a ga ko a makarantar boko kuma an gano cewa wannan yana rauni ya rauna na haddar matasan mu sosai da za a ga za a kafa tamce rubutun garin kwakowa ya haddace amma yanzu za a ga mutum yana da jarabawa gobe sai ya sake duba bai rike ba ya fa dauke ta da ya je kawai za a ga kyas ya dauko abin da timetable din ko dai ta tsarin lakcocin sai ta shiga ko zan jaraba amma kullum baya iya haddacewa sabanin da saboda a cikin rubutun hawasul khamsa din ka suna aiki kwafa shi sa za ga hadda ta allo da ake yi ta fi hadda da ake yi da musa saboda hawasul khamsa din duk suna aiki hawasul khamsa da mutum yake da su na daukan abubuwa duk suna yi sabanin ka dauki hasa guda ɗaya min hawas kace da ita zaka yi za ga ita kadai ba za ta baka karfin da wayancan suke baka an gane ko to sai gaba ta 28 mala yace hibzur riaya sai kuma hadda ta kiyayewa ibdhulil wus'a ka bada kokarinka fi hibzil ilm wajen haddace ilimi amma fa hibzar riayatin hadda irin ta kiyayewa bila amali ta hanyar yin aiki da ilimin walittiba da kuma bin abin da ya zo cikin ilimin wannan yana daga cikin abin da ke zaunar da karatu ainihin wato a cikin kwakwalwa ya zamto mutum abin da ya karanta na ilimi yana ɗabbaka shi a koma za a ga al'allama ibn mani yana cewa la shakka inda al'ukala annal ilma la yunalu illa bil hifz walakin al hifz lahu asbab a'zamuha taqwallah ibnu al-mani yake ta ko shakka babu mahankalta sun gane ko sun san cewa ba a samun ilimi illa bil hifz sai fa ana haddacewa sannan ita kuma haddan nan tana da sabubban da ke sa a yi ta in mutum yana so ya samu hadda ko wasu sabubba da in ya bi su zai samu hadda ko zai iya haddace abu mafi girma daga cikin su shine taqwallah mutum ya zama to yana tsoron Allah na biyu husnul niyya ibnu al-mani yace mutum ya zama to yana da kyakkyawan niyya na uku kuma idamatin nazar dimantar kallon shi sa na gaya maka haddan allo ba za ka haɗa shi da ta musa ba dimantar kallon mutum ya dinga kallo ya haddace din amma yana tafi yana kallo yana tafi yana kallo to wannan idamatin nazar yana daga ciki wa tarafu an majalis sufaha wal battalin da kuma kauracewa majalisa ta wawaye da masu zaman banza wannan mutumin da yake hadda ya shiga cikin wannan majalisar to gaskiyar magana ya shiga inda haddasa ba za ta samu ba daga cikin sabubban da ke sa a samu hadda ko wannan kaga taqwallah husnul niyya ilamatun nazar at-tarafu an majalis majalis sufaha wal battalin ibn mani ya ce duk wanda ya samu wannan insha Allah in qur'ani yake so ya haddace zai haddace in hadithai yake so ya haddace zai haddace in mas'aloli na abu na idan mutum yake so ya haddace zai haddace insha Allah قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي رحمه الله أتشن الجامع تنسى الجامع للخطيب ينشا يجب على طالب الحديث wajibi ne ga ɗalibin hadisi wajibi ne ji malam khatibul baghdadi ga ɗalibin hadisi an yi kulisa niyyatahu fi talabi ya tsarkake niyyarsa wajen neman ilimin hadisi ya sa ikhlasi ya zamto dan Allah yake neman wannan ilimin wa yakunu wa yakunu qasduhu wajh Allah sannan manufarsa game da neman ilimin ya zamanto neman yaddar Allah yake subhanahu wa ta'ala wal yahdhar malam khatibul baghdadi yace dalibin ilimi yayi hattara an yaj'alahu kada ya sanya iliminsa sabilan ya zama wata hanya ila nailil agrar dan neman wato wasu al agrar manufofinsa irin na duniya wa dariqan kada ya sanya ilimin neman iliminsa ya zamto hanya ila akhadhil a'wad wajen ya zama karɓar albashi iwazin ilimin nasa ya nemi ilimin ne don in ya bayar a biya shi wato iwon kan kamar albashi ke za mu tattazi za ka je yadda shek utaimin aka tambaye shi game da to masu ilimin shahada ba wanda zai je ilimi don a bashi certificate to idan hukuncin tun da an ce kada mutum ya yi don albashi to za mu ji abin da shek utaimin ya faɗa insha Allah wannan maganar malam bakar bin abdullahi abu zaid ne cewa duk wanda zai nemi ilimi na shari'a ilimin addini to ya zamto ya tsantsanta niyyarsa kuma ya zamto yayi ne dan neman yardar Allah ya kiyayi neman ilimi dan neman wani matsayi ko neman wata ɗaukaka ko neman shuhura ko neman jama'a ko tarin ɗalibai da iliminsa kar kuma ya zamto yana neman ya mai da ilimin hanya ta samun ainihin wato albashi faqad ja'a alwa'idu domin narko da azaba ta zo liman ibtaga zalika bi ilmihi ga wanda ya nemi duniya da iliminsa hadisi ya zo game da narko na wanda ya nemi ilimi na addini amma wato ya nemi duniya da iliminsa an gane ko wannan hadisin imam ahmad ya rawaito shi a shek nasiruddin albani a cikin al-mishka ya inganta shi ja al-wa'id liman talaba ilman wa huwa mimma yubtaga bihi wajhullah ilimi ne da irin ilimin da ake neman yardar Allah da shi a nemi aljanna a nemi ainihin lahira da shi amma sai mutum ya zamanto ya tabe ya nemi duniya kadai da wannan ilimin nasa lam yajid a'raf aljanna manzo Allah ce ba zai ji kanshin aljanna ba wa ma zakarahu al-khatib al-baghdadi haqqun shek uthaymin yace wannan magana ta malam khatib al-baghdadi gaskiya ce an yuqulisa al-insanu niyya mutum ya zamto ya tsarkake niyyarsa fi dalabil ilmi a neman iliminsa bi an yanwi yamtithala amrillahi ta'ala shine yayi niyyar aiwatar da umarnin Allah da abin da ya sani a iliminsa wal wusula ila thawabi dalabil ilm da kuma samun kaiwa zuwa ga samun ladan neman ilimi wa himayati shari'a da kuma bawa shari'ar musulunci kariya ya nemi iliminsa ne dan ya zama wani dan sanda ko wani jami'in tsaro na kare shari'a والضرب عن هذا وتباوى مسلم كاريا ورفع الجهل عن نفسه da kuma kawarwa kansa jahilci wa raf'il jahli an gairi da kuma kawarwa sauran jama'a dauke musu su ma jahilci kullu hadhihi tadullu ala al-ikhlas duk wanda ya nemi ilimi ta da wayannan niyoyin to wannan yana nuna da ikhlasi a cikin neman ilimin sa wa alla wa alla yakuna qasduhu kada manufarsa ta kasance nailal nailul aghrab neman wasu bukatu na duniya jam'a aradin tara abun duniya ay laili shay'in min aradid duniya wato tara wani abu daga cikin moriya irin ta duniya kaljahi kamar yana neman ilimin sa ne dan neman alja wato alfarma ja an gane ko war ri'asa yana neman ilimin sa ne dan neman shugabanci wal martaba da neman martaba daraja aw dalikan ila akhdh al-a'wam ko kuma ya dauki neman ilimin nan dan in ya bayar a dinga biyan sa karatib kaman wani albashi la yuridu hadha kada dalibin ilimi ya zama manufarsa ita ce wannan fa in qala qa'il sai shakku sai ya ce ila wani ya ce kullu kullu alladhina yatlubuna al-ilma fil kulliyat al-an to ai duk masu neman ilimi yanzu a kwalejoji a yau innama yakasuduna shahada ai ba abin da suke nufi ba abin da suke nema sai mai certificate shahada suke so ka shahadatul muzayyafa wal kish wa ma ashbaha dhalik fa yuqal yumkinu al-insan an yurida الشهادة في الكلية مع مع إخلاص النية sai Sheikh Uthaymeen yake cewa zai iya yiwa ga mutum yana neman certificate tare da kuma ikhlasi a niyyarsa wadhalika sai ce ta yaya haka zai faru sai ce bi an yurida bi hal wusula ila manfaatil khalq sai ya kudurce a niyyarsa cewa yana wannan karatun ne dan ya samu damar amfanar da jama'a amfanar da al'umma ga ilimin yana da shi amma an ba shi da wani certificate da aka nuna cewa ya san wannan ilimin ko ya kware akan wannan sai a ki bashi a bashi a ki bashi damar amfanar da jama'a da ga damar ya amfa ga ilimin da zai amfanar amma ba shi da shaida tunda yanzu zamani ya zama komai sai a ce ina certificate wani lokaci sai ga mutum a aikace ba zai iya aiwatar da abin ba amma ya nuna da sai a bashi kai kuma ga kana da kwarewa ba ka da takarda sai ga ba a baka to sai Sheikh Uthaymeen yake cewa wanda ya haɗa niyoyin guda biyu ya yi da niyyar ya samu certificate saboda wannan certificate din shi zai ba shi damar amfanar da al'umma li'anna man lam yahmil shahada domin duk wanda baya dauke da shahada certificate la yatamakkanu min an yakuna mudarrisan ba zai zama malami ba a makaranta yanzu ba wata secondary duk iya lissafin ka a ce ka a ce to na takaddun ka za a dauke ka lissafi ko za ka koyar da turanci ko za ka koyar da economics ko za ka koyar da kowane irin a ce ina certificate za a dauke ka aiki ka ce ba kana sai kai ba wata makaranta da kaje ba ka da certificate amma fa ka kware a gwada ka ma a gani ba wanda zai dauke ka aiki aw mudiran ko ka zama mai gudanar proprietor ka zama mai gudanar da makaranta amma ba ka da wata shaida ta cewa gashi ka kana da ahaliya ta ka, gudanar aw ma ashbaha zalik ko lecturing ko na mai kama da haka mimma ya tawakkafu ala naili hadhihi shahada daga cikin irin ayyukan da suna da alaka da certificates fa idza qala ana uridu an anala shahada to anan sai Sheikh Uthaymeen yace idan dalibi yace ina so in samu certificate la yatamakkanu min at-tadris bil kulliyya masalan illa biha yana so ya koyar a college ko yana so ya dinga lecture ko yana so ya koyar a kowace makaranta cikin makarantu amma ba zai yi ba ya iya koyar wannan sai yana da certificate sai yana da shahada walaula hadhihi shahada ma darastu ko ma darasta uridu shahada ya ce ba don wannan certificate din ba da za ga cewa mutum ba zai iya samun dama ya karantar ba da aka sai ke son wannan certificate din li akuna da'iya misali mutum zai iya sa aniyarsa cewa ina so in samu shahada din nan dan in zama da'iya mai kira zuwa ga addini amma ba zai iya yiwa ba zan samu imkaniyar kira zuwa ga addini a bani dama ba sai ina da shahada to bari in shiga karatun kila ma duk abin da za a koyar a kulliyar ko a makarantar kila yana da ilimin abu amma shi abin da ya kawo shi ya samu shaidar dan ta bashi ta ahala shi na a bashi dama ya bada gudunmawarsa a cikin al'umma mafhum ba irin wannan kaga li annana fi asrin sai shekh Uthaymeen yace domin muna cikin wani zamani la yumkinu an yakuna al-insanu da'iya ila Allah illa bi shahada wai kiran mutane ma zuwa ga Allah sai a ce ina shaidarka ina certificate dole irin kasashen mu nan har yanzu alhamdulillah za ka tashi ina ana sallah kai mutane wa'azi amma yanzu kamar ƙasar saudiya ga gaji saka ba ka da ba a baka dama ba ba zai ko ƙasashen da ba a ma zai da haka kana so ga karatun kana da shi a ba za ka zama da iya ba sai da shaida na fata an gane fa idza kanat hadhihi niyyatul insan to idan mutum ya shiga makaranta dan ya samu certificate da irin wannan niyya fa hiya niyyatun hasana shekku sai mene ce wannan niyya ce kyakkyawa la ta zuru insha Allah wannan ba za ta cutar ba za a ce ai ba ikhlasi da haka ba za ta cutar da shi ba insha Allah hada fil ilmi shar'i amma fa wannan game da ilimin shari'a yanzu wanda zai je karanci larabci a jami'a ko zai karanci islamic studies a jami'a to sai ya zamto abinda yasa yake so ya je jami'a ya karanci islamic studies a bashi certificate saboda wannan ya bashi a haliya ta yana so ya karanta a secondary school ko yana so ya karantar da 'ya'yan jama'a a jami'a ko a wata kulliya ba zai yiwu ba sai yana da shaida sai je nemo wannan shaida wannan game da ilimin shari'a an gane amma game da ilimin duniya zalla fanu bihi ma shi ita Shek Uthamin ya ce kai ma kowace irin niyya wadda Allah ya halatta wadda ba haram ba ka nemi ka shigar da wannan niyya cikin wannan neman ilimin an gane ko law ta'allama al-insanu al-handasa yanzu da mutum zai je ya koyi injiniya ya zama injiniya a makaranta wa qala sai yace uridu an akuna muhandisan ni fa so nake in zama injiniya li yakuna ratibi 10000 bi riyal masalan dan na fahimci cewa injiniyoyi albashin su yana da tsoka ko yace ni gaskiya so nake in koyi in je in ilimi a harkar lafiya saboda likitoci suna da albashi mai tsoka ko so nake in je in yi law saboda na ga lauyoyi ko kuma ainihin wato masu shari'a ma'ana judges suna da albashi mai kyau a Najeriya da aka ni gaskiya wannan karatun zan je a ce ga kaza ce kai ina ni kuɗi nake so in samu shafa kai ne ce bai laifi ba dan dama ilimi ne na sana'a ba shi da bambanci da mutum ya je ya kasa dankali a bakin titi ya siyar ko kuma ainihin wato abin nan duk sana'a ce to a nan ba a bukatar sai ka sai ka yi wata wata niyya cewa a nan dama ilimi ne na neman duniya fa hal hadha haramun alayhi shin wannan haramun ne ga mutum ya je koyi injiniyanci ko wani abu da niyyar ya dinga samun albashi mai tsoka sai ya ce la ce wannan ba haramun bane limaza ya ce li anna hadha ilmun dunyawi saboda wannan ilimi ne dama na duniya kattajir yutajir kamar dan kasuwa ne da yake yin kasuwanci li ajali an yahsula ala ribi yana kasuwanci ne don ya samu riba to sai kai ma kaje kai irin wannan karatun don ka samu albashi mai tsoka me laifinka in kana da laifi to dan kasuwar da yake kasuwanci don ya ci riba shi ma yana da laifi ke mafhum da haka wannan ba shi ake magana ba ana magana game da ilimin shari'a wanda shi ilimi ne wanda ake yin sa dan neman yardar Allah subhanahu wataala to in ya zama to zaka yi shi a zamanance dan neman certificate to ka kaji abin da aka faɗa sai ka rahaba wannan neman certificate din da kyakkyawan niyyar cewa kana so ka samu dama ne da wannan danka amfana da jama'a akwai karatun ya fito na'am ya nemi kudi na neman duniya eh Na'am, eh za ta iya haɗawa niyya biyu kenan. Eh niyya biyu kenan, tunda kowace sana'a ma ai mutum kyautata niyya za ta zai iya samun ya samu kuɗi ya samu lada. Ga lada ga la'ada ko? Wal yattaqil mufakhara ɗalibin ilimi yayi hattara ya kiyaye fankama wal mubahat da kuri bihi da iliminsa. Ba a san ɗalibin ilimi ya zamto yana fankama da kuri da iliminsa. wa an yakuna qasduhu niyyarsa da manufarsa ta kasance fi dalabil hadith wajen neman ilimin hadisi nailur riyasa wa ittikhadil wato kada ya zamto neman ilimin sa na hadisi yana nema ne dan ya samu ar-riyasa shugabanci a ce ai yafi kowa iya kaza ya dan haka shine shugaban malamai ko shine shugaban kaza ko shine kaza ko shine kaza kar ya zamanto wannan idan along the way ana tafiya shi dan Allah ne sai kuma wata dama ta samu irin wannan aka ga a haliyarsa ta ya zama shugaban ka sai aka shugabantar da shi kaga wannan ba shine asali ba wannan wani abu ne da yazo daga baya ya zamanto riba kafa wannan ba matsala amma ya zamanto asali dama shi kawai so yake ya zamanto shine ya shugabanci jama'a a wannan fannin da aka shi sa je wannan karatun shine malam aka yake tsawatar da zuciya kar ya zama muna da wannan niyyar wattikhadil wato atba da kuma rikar mabiya wanda yana son yi karatu don mabiya masu kabbara din da za su dinga bin sa suna ziga shi suna abin nan wa aqdil majalis da kuma kulla majalisai shi ma so yake a ce majalisun wani ko masallacin wani inda yake bada karatu shi wannan ne yasa kawai ya bada himma ya je yake ta karatu dan shi ma a dinga jin sa a radio ko a dinga jin sa a social media ko a dinga jin cewa shi ma yana da majalis fa innal afata dakhilata ala al ulama aktsaruha min hadha alwajh sai Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaid yake cewa domin mafi yawar illar da take shigar malamai mafi yawanta ta wannan fuskar illar da take shigar malamai mafi yawanta ta wannan fuskar ma'ana ta fuskar mutum ya nemi ilimi da neman shuhura ko shugabanci ko neman magoya baya ko mabiya ko kuma dan shi ma a ce ga majalisinsa ko ga gurin karatunsa al-allama as-sa'idi rahimahullah yake cewa alhazar alhazar hattara hattara min talabil ilmi wato yin ayi hattara da neman ilimi lil agharadil fasida saboda wasu manufofi marasa kyau wal maqasid sayyi'a da wasu manufofi ko niyoyi muna min al mubaha na kuri wal mumara da jayayya war riya da riya was sum'a da jiyarwa wa an yaj'alahu wasilatan li umur lil umur ad-dunyawiyya mutum ya zama ilimin san ka kalla gaba ɗaya kawai yana yin sa ne dan neman duniya war ri'asa da neman shugabanci falaysat hadhihi hal ahlul ilm wannan ba halin ɗaliban ilimi ba ne allazina hum ahluhu waɗanda su ne ahalin ilimi ɗin fil haƙiƙa a haƙiƙanin gaskiya wa man ɗalabal ilma aw ista'malahu fi agradihi sayyi'a وليس له في الآخرة من خلاق العلامة سعيد يكتا duk wanda ya nemi ilimi ko ya aiwatar da ilimin a wasu manufofi waɗanda ba masu kyau ba to ba shi da wani rabo a lahira dan da ba ba dan lahira yayi ba yayi ne dan duniya in ya same ta nasibin sa kenan in bai samu ba a lahira ba shi da wani rabo an gane ko haka Imam al-Bukhari shi ma ya kawo wato ja'al wa'id fi man talaba al-ilm a wato narko ya zo a hadithi game da wanda yake neman ilimi liyu jari bihin ulama au yumari bihin sufaha dan kawai shi ma in ana tattaunawa matsaloli na malamai shi ma ya tsoma baki a dinga cewa shi ma malam wani ga abin da ya ce ko dan ya zo ya dinga jayayya da wawaye wanda suke ba masu karatu ba an gane ko wannan hadithi imam tirmidhi ya fitar da shi kuma shaykh nasiruddin albani ya hassana shi a cikin sahihul jami' sai ke cewa fa anta la taqsidu bi ilmika al mufakhara wal mubah wa an yakuna qasduka an tasrifa wujuhan nas ilay kar ya zama manufar neman iliminka saboda fankama da kuri kar ya zama manufar neman iliminka dan ka karkato da fuskar mutane zuwa gare ka a ce ai majalisin sa ana cika ko majalisin sa kaza ko maza karkai haka in Allah ta'ala ya juyo da fuskokin mutane zuwa gare ka ana cika wannan alhamdulillah ba ita ce gaya ba in ma an ɗaɗe aka bar mutum uku biyu hudu biyar su ne suka zauna suna amfana za ka ci gaba da ilmantar da su wannan baka da matsala da a zo da yawa ko a zo kaɗan kai ba damuwa ka bane an fahimta ko amma ya zamto ka zamto manufar shi ne don mutane su taru da yawa in sun taru da yawa kaga alherin ka yana da yawa domin fa'idar da za wanda za su tafi da fa'idojin da suka samu suna da yawa amma kada ya zamto in baka samu wannan baranka ya ɓaci ko ka ce ba za a yi karatu ba saboda ba mutane وما أشبه ذلك هذه نيات سيئة وإن الدنيوين مرأسا كو وهي ستحصل لك مع النية الصالحة كما وإن أبو وندزا سسابهم ما كي نية كو إن كيو تتنية تاكا إن الله يقدر ما سيباك شغبانتي in Allah ya ga dama sai ya baka duk wata dama da kake so da ilimin in Allah ta'ala ya ga dama sai ya juye da fuskokin mutane zuwa gare ka kuma ga niyya kaga ashe ba ka da matsala niyyar mai kyau ba za ta hana saboro can abubuwan gwajin na duniya in Allah ta'ala ya kaddara za a samu da haka ga kar mutum ya bata rawarsa da tsalle Allah ya kaddara za ka samu kyautata niyyarka kada ya zamto kawai niyyar babu mai kyau sai waccan manufa din wal yaj'al hifzahu lil hadith hifza ri'aya malam bakar yace sannan haddasa da zai dinga yi wa hadisi to ya zamto hadda ce ta kiyayewa la hifza ruwaya ba hadda ce ta ruwaya hifzu ri'aya shine ma'ana da abin da ya ruwaita sai ya aikata shi hifzu ruwaya kuma shine kawai mujarradin ruwaya ya ruwaito hadisi ya haddace shi ya ruwaito shi shike to wannan hifzu ruwaya ya iya haddace shi amma bai taba dabbaka shi ba ko bai aikata shi ba fa inna ruwatal ulumi kathirun domin maruwaita ilimin muka suna da yawa in wannan ne ma'aikata abinda suka samu na ilimi su ne 'yan kana amma waɗanda suka ruwaito ilimi suna nan sun fi shurin masaki suna nan da yawa da haka matsalar ba a yawan ruwaya ba ne ana so a yawan aiki an gane ko Allah ka azurta mu da yawan aiki wa ru'atuha qalil ma'ana ruwatul ulumi kathira marwaitan ilimi suna da yawa wa ru'atuha amma masu kiyaye ilimin su aikata shi kalil su kuma ba su da yawa yan kaɗan ne wa rubba hadirin kalgayi sau da yawa mutum yana nan aka yi karatun amma hukuncin su ɗaya da wanda baya shi ne wa rubba hadir sau da yawa hadir mutum a halarce yake gashi kana kallon sa alkalga'ib amma hukuncin sa ɗaya da wanda baya kamar yadda wanda baya nan bai ma san an karantar ba balle ya aikata to shi ma hukuncin su ɗaya dan shi din da ya ci jin bai masa amfani ba ina fata an gane wa alimin kal jahil sau da yawa malami yakan zama kamar jahil ga sani ya take sani to duk wanda ya sani kuma ya take sanin nasa ai ya zama kal jahil to kuma ba a so mutum ya zama to alim ya zama kal jahil an gane ko وحامل للحديث ليس معه منه شيء ما ليس سوديوا ذاك وند يدكو حديث يرويتو حديث باي da komai zai iya ruwaya فليس له الا مجرد الروايه abinda kawai yake da shi kenan amma an ka kalli abinda ya ruwaito din babu shi a tattarar shi idza kana fi dirahihi li hukmi bi manzilati adh-dhahibi an ma'rifatihi wa ilmi idza kana fi dirahihi idan aka in ka kalle wato in aka jeho masa shi hadisin li hukumihi aka ce ya hukuncin hadisin yake to shi in ka kalle shi kawai ruwaito waye ba lalle ma ya ma san ma'anar abin da ya ruwaito ba ballantana a sa ran ma ya aiki da abin da ya ruwaito din da haka sai ya zama to bi manzilati zahibi an ma'rifati wa ilmi sai ya zama kaman wanda ainihin wato ya gudu ya balladansa amma wanda ya guje ballalansa bi manzilatin zahib matsayinsa dai da wanda ya tafi an ma'arifati ya bar ilimin ya bar sanin wa ilmihi ya bar ilimin nasa to kuma ba a san mutum ya zama to ya sani ya zama kamar wanda bai sani shi yasa hadisai da nan ruku da tsoratarwa sun zo da yawa game da ilimin da ba a aiki da shi ina fata gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba muballagin au'a min sami'in rubba muballagin au'a min sami'in sau da yawa wanda aka isar masa da saƙon ya fi kiyaye saƙon fiye da wanda ya ji ana samun haka a rubba muballagin au'a min sami'in wannan hadisi imam bukhari da imam muslim duk sun ruwaito shi shi kuma manufar al-ahadi malam usaimin yake cewa fal maqsud bil ahadith aw bil qur'an al-karim manufar hadisai da qur'ani huwa al-fiqh fiqh al-ma'an shine sanin wato fahimtar ma'anonin shi ake so hatta ya amala bihil insan dan ya mutum ya samu damar yin aiki da abin wa yad'u ilayhi kuma ya zamto yana kiran mutane zuwa ga abin da ya sani ya aikata shi kuma yanzu yana mataki na uku da kiran mutane zuwa gare shi sai dai walakin Allah subhanahu wa ta'ala bi hikimati ja'ala an-nasa asnafan Sheikh Uthaymeen ya ce sai dai Allah da hikimarsa ya sanya mutane sun zama kala-kala mutane daban-daban. Minhum man huwa rawiyatun faqat a cikin mutane akwai wanda kawai marwayi ne shi. Ya ruwaito ne kawai iya abin da ya sani ke. Wala ya'rifu min al-ma'ana shay'an bai san komai ba na ma'ana illa shay'an wadihan bayyana. La yahtaju an-nasu ila al-munaqashati fi. Lakinnahu fil hifz wa thabat qawiyyun jiddan amma in haddace abin ne karfin hadda da tabbatar har da kwakwalwarsa duk lokacin da kake so a kowane amma kuma iya abin da ya iya kenan haddace abu yanzu nan ya haddace shi sashi a kwakwalwa duk sanda kake so zai iya kawo shi shi kuma a nan yake wa minan nasu daga cikin mutane kuma man a'tahu Allah ta'ala fa'ban wa fiqhan to Allah ya sa ba wannan sunna akwai ko wanda Allah ta'ala ya ba su fahimta wa fiqhan da kuma wato wato ya ba su fahimta wa fiqhan da kuma gane karatun sai dai kuma lakin na ko da'iful hibs sai dai kuma in an zo hada shi kuma yana da rauni kaga ba mu wannan sun fa gara a hada duka ko gara a hada mutum ga ganewar ga hadda da ga shi kuma yana da rauni a hadda illa annahu yafturu yanabi al-ilm min an-nusus amma in kaje na bubbugo da wato ilimin muka daga nusus in akwai abin a gabansa za ka sha mamaki illa annahu da'iful hibs amma a ce a haddace to shi fa anan kuma zero wa minan nasi man yu'tihi Allahu al-amrayn cikin mutane kuma akwai wanda Allah yake hada masa al'amuran guda biyu quwwatal hibs wa quwwatal fiqh lakin hadha nadi Allah ya hada mutum ga karfin hadda ga kuma karfin gane abin da ya haddace karfin fiqh sai dai malam Uthaymeen yake cewa sai dai wannan ba a cika samu sai dai ga mutum Allah ya ba shi wani karfin haddace kawai amma ba fahimta wani kuma ga fahimtar nusus din yanzu ka samu wani alaramman ina gaya ma wallahi in ya kamo ka in ya kamo tilawa zai iya kamowa tun daga farkon alkur'ani zuwa bango baka kama shi ba zai iya fassara ba ko aya ɗaya ga wani malamin tafsiri shi kuma sai ya nemo alaran ma ya zama kusa da shi ya dinga taimaka masa shi kuma da bai haddace ba amma duk ayoyin da aka zai iya fassara na'am eh to kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha haka Allah yake rarraba abubuwan shi yasa kaga yanzu aka ce mai tafsiri ya haddace Qur'anin kaga Allah ramma mai jan baki shi kuma ina za a kai shi shi yasa zai ga wani eh ga hada wani sun su faɗa larabci kalmatun basita to ka gani to shine abin da malai ke ta kokarin gaya mana a nan cewa haka Allah ta'ala ya abin nan da haka wanda za a ga Allah ya hada masa guda biyu ga karfin haddar ga kuma karfin fahimtar to ana samu sai dai wannan kuma nadir to Allah ya samu daga cikin nawadir din insha Allah to ina ganin sai mu tsaya a wannan gabar sai mu tashi wa yan bagi ne dalibul hadith ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك